الله نظرة لطف تجعلنا بها في دائرة عنايتك ونفة انس ترفعنا بها إلى سماء حفظك ورعايتك وعطفة نور تحصننا بها والمنتمين إلينا من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفثة الساحرين وفتنة الحصية الغادرين وطغيان البغاة المتربصين وشماتة الأعداء الطاعنين ومن شر الخلائق أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله za mu ci gaba a cikin kitabul iman babi na biyu wanda yake cewa babun du'a'ukum imanu bi qawlihi azza wa jalla qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum al-furqan wa ma'na du'a'i fi lughati al-iman a wato wannan babin yana magana kan cewa addu'an ku shine imanin ku watan inda ya zo a cikin alkur'ani a suratul furqan aya ta karshe ko kul ma ya'budu bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzabtum fa sawfa yakunu lizama a cewa dan du'aukum me ubangijin ku zai yi da ku watan me za ku amfana wa me za ku yi ma ubangijin ku ko me ubangijin ku yaushe zai kula ku amma nan Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi amfani da Allah subhanahu wataala ya amfani da rabbi kul ma ya'budu bikum rabbi rabbi wato ubangiji na nashi shi sallallahu alaihi wasallam saboda kamar yadda muka faɗi shine kadai bawan da ya haƙƙaƙa ma'anar ubuda alhaqqa saboda haka mai yabon sa yake cewa huwal abdu haqqan sallallahu alaihi wasallam watan laula du'a'ukum da ba din addu'an ku ba da badin watan imanin ku ba Allah subhanahu wataala baya bukatan komai daga bawa watan koko a a ce ai wannan Allah subhanahu wataala ne zai muku ba zai ba zai taba kula ku ba ba dan addu'an ku ba dan imanin ku ba to wannan zai yi wani ya sami iskali ya ce ah ya za a ce Allah ba zai kula ba ko me Allah ke bukata alhali kuma in ka kalli halitta yanzu aka samu waɗanda suka fi jin samun abubuwan duniya waɗanda ba su imanin ba ne ko duk sai ga kamar ma abin ya akasa ne gwargwadon yadda mutum ya zame a cikin rashin bin Allah gwargwadon da duniya ta ƙara buɗewa so da yawa a wasu lokuta ba da'iman ba a ba ko da yaushe ne abin yake haka ba to menene ya haifar da wannan kaman sabanin kuma ga wannan abin to su kyautan Allah subhanahu wataala kala biyu akwai minahul rububiyya akwai minahul uluhiyya Allah subhanahu ta'ala ba an raba ne an ce Allah ilahu gaban rabbu da babba kamar yadda wasu ke cewa wal iyahu billahi watan Allah wa rabbu ila amma akwai minah din da sun dace da uluhiyyar sa subhanahu wataala akwai minah din da sun dace da rububiyyar sa subhanahu wataala minah rububiyya tunda ya kawo mutum cikin halitta cikin kauni Allah subhanahu ta'ala ba a ce ya kawo mutum ba tunda ya kawo halitta kowace halitta to fa Allah subhanahu ta'ala akwai bukatu bukatun kansu hawa hawa ne malamai sun kasa su akwai almatalibul daruriya bukatu na dole dole wanda dan adam ba zai iya wadatuwa daga su ba dole yana bukatar su to irin waɗannan Allah subhanahu wataala yayi takaffulin su kowa da kowa Allah ya bashi ba sharadi ba wasifa yana bayarwa kai tsaye zuwa ga bayi dan kar ma wani ya ihtikarin wani wani ya rike na wani ko wannan duka mun san su iskan da zaka shaka misali a ƙila a ce gwargwadon abin da zai rufe tsiraicin mutum saboda mawuyacin gaske ne a ce maka mutum yana yawo ba don al'ada ba don lalacewa ba a'a don rashi ya rasa abin da zai rufe al'auran shi al'auran galizon watan kakkaurar al'auransa mai wahala ne saboda wancan alkawarin da Allah ya yi annabi Adamu alaihi salam tun a aljanna kuma ya ci gaba da bin shi da wannan alkawarin a duniya inna laka Allah ta ju'a fiha wala ta'ara saboda haka ba zai yi ba bawa ya rasa waɗannan matsalibin daruriya ne to sannan bayan al-matsalibin daruriya akwai kuma al-matsalibin wato muleha ana kiransu malaman tattalin arziki suna kiransu hajiyat wato bukatu kaman abinci da zaka ci gwargwado wanda kila ka dan sami koda dai su daya a rana wanda zai rike cikin ka ko su biyu gwargwado dai ko ma dai so ɗayan tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yana rayuwa ma wata uku wanda wanda duk arzikin duniyan Allah subhanahu wataala ya bashi amma yana rayuwa wata biyu za a ce shine hadisi ya tabbatar ko in kunna la nara hilala thumma hilala thumma hilala kaga wata biyu kenan kwana 60 kuma uki da fi baitin min buyutin nabi sallallahu alaihi wasallam na sai dai a sha dan nono da dabino al'aswadani alma'u wa tamru ruwa da dabino wa in kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam jinarun min al-ansari yamna'unahu bi ba'd mana'i agnamihim sai kuma dan nonon da za a samu na dan awaki a sha wata biyu so haka akalla dai abin da za a dan rike ciki a iya rayuwa to shi ma wannan a ka'ida a ka'ida ba za a ce ana samu ba a samun istisnayin ka'ida ba amma ba mai yoyuwa ba ne sai dai idan mutum kamar guzuri ya yanke mashi a daji ko wani abu amma yana rayuwa inda yake rayuwa ba zai iya kwanta har ya mutu da yunwa ba sau da yana laka Allah ta juwa fi hawa ta ara ɗin ko yaya dai sai ya sami abin da zai saka a baki da zai rayu ko yaya wannan Allah ya yi ma bawa gamanan wannan to sannan akwai sauragowar binan rububiyya wanda yake misali mutum ya sami gidaje da yawa ya sami motoci ya sami dukiya da yawa account wannan kyaututtuka ne na rububiyya saraka Allah subhanahu wataala bai kayyade shartanta imani a cikin samun su ba sai da imani yakan zama dalilin samun su amma ba shine sharadi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da duniya ta kai janaha ba'uda watan watan fiffiken sauro da Allah subhanahu a wurin Allah da Allah subhanahu wataala bai ba wanda bai imani da shi ba to kaga wannan kyaututtuka ana kiran su minafar rububiyya Allah subhanahu wataala kuma su yawancin su ka'idan su suna tafi tafiya tare da abin da ake cewa annawamisul kauniyya nawamisul kauniyya nan shine ka'idojin da Allah ya zuba duniya a ciki ba sai ka je kwanta a gida kana bacci ka ce wai zaka sami kuɗi ba ba sai yiwu ba ka'ida kana neman kuɗi ka je kasuwa kana neman karatu ka je makaranta shi ne abinda ake cewa sababa sababa kowane abu Allah su wata ya sa shi saboda su suna da kan ka'idoji ne na kaunu da Allah ya zuba da haka in kana nema to ka neme su ba laifi ba ne shi yasa yana daga cikin kurakurai yana cikin kurakurai amma ba laifi ba ne a shi samun wasu masu hausa suka ce wani aka yi iza waka abi da iza kafa ko jawa gawa ba laifi ba ne abin so ne ka zauna kai addu'a ga Allah su wata Allah ya baka amma kada ka zauna a ɗaki ka ce ka yi rayuwanka gaba ɗaya za ka yi ta addu'a Allah ya kawo maka abinci Allah ya kawo maka kaza ba laifi ba ne amma shi addu'a inda ake son a yi shi lokacin da hina tanqati'ul hiya to a nan wurin sai addu'a ya amfani misali duk wata hila da kake da ita da wata dama da za ka bi ka nema ka samu karasa ko wanda muka ba da misali da yadda wanzu Allah sallallahu Alaihi yake mu'jiza ko kamar na fitar da ruwa dinnan na, na, na wannan matan mushrika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika sahabbai bayan an yi kwana wurin uku ba ruwa jama'a sun fara shiga cikin wani irin matsi na ban mamaki sai ya ce to su je su bi gari a nemo inda za a sami rijiya sallallahu sallama ya isa ya sa kafansa ta rika bugo musu da ruwa tun ma farko daga madina kowa ya cika sulkan shi aje duk inda za amma bai haka ba sallallahu alaihi sallama sai ya ce aje a nema kaga an bi nawami sul kauni ka'idojin da Allah subhanahu wataala ya aji da aka bi aka je aka yi ta nema ba a samu ba sai can aka samu wata mata suka tambaye ta yau sharabanki da ruwa tace saura tafiyan kwana biyu ku da nan ku sami rijiyar da za ku sami ce to wannan yan tulunan naki fa guda biyu ta ce to suke dan mun ga sunan dai ruwan da ke cike ce to zo zo manzon Allah na kiran shi ce to fa ta zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ya za a sami ruwa ta ce ai ba ruwa dan wannan da kike da shi fa sahabbai wurin mutane dubbai sai na rasulullahi ce to shi nan kowa ya zo da abin diban ruwansa kowa ya zo da nashi abin zuba ruwan sannan ya ce to kowa ya ce ai ta zuba mashi kowa sai da aka cika mashi jarkunan su da sulken su da komai nasu na ruwa suka cika sannan aka tambaye ta to duba na yake kuma ki gani ya ragu ta ce ga yanayin yadda yake bai raguwa ce da shi tafi to kaga nan wurin mu'jiza ta zo bayan al-asbab sun yanke to in ka lura da duka inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mu'jiza irin wannan wanda abubuwa ne na kyauta na rububiyya to zaka samu ana yi ne bayan duk sababi ya yanke babu kamar yanzu hadisin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya saka hannunsa mai albarka cikin ruwa ya ruwa sun rika fitowa daga yatsunsa sallallahu alaihi wasallama sahabbai su dubu da ɗari uku ko ko dubu uku da wani abu duka sun yi alula daga wannan ruwan a cikin ɗan tasa guda ɗaya ruwan bai daina kukkuga ba kaga wannan shi ma sai da aka nemi ruwa aka rasa kamar hadisin jabir na handak shi ma sai da aka nemi abinci aka rasa aka kwanaki ba abinci sahabbai uza yunwa da ya fara kama su gashi ana gani sannan sai na rasulullahi ya ce to shikenan a je gidan jabir gaba ɗaya a yi ashau to abin da ake so kenan don haka dan adam Allah subhanahu ya baka lafiya ya baka imani ya baka hanyar nema to baka da uzuri kace ba za ka tashi kaje kai sana'a shi ka tashi kaje ka neman wani sashin ibada ne ko irin wanda wanda wanda hadisi yake ga mana tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkuli shine haqqu tawakkuli ba tsuntsun da zaka zo gari ya waye ga ganshi a cikin a cikin itacen sa yana kwanci babu ko sai dai je mage shi ma kuma da daddare ne lokacin neman sa shi yasa ya bari sai dare ya ba ya fita nema shi ma ko mujiya ne ake ci akwai ne ko to amma duka wani tsuntsu da ka sani da gari ya waye zai fita nema ba zai dawo ba sai dare kaga da ce shi wannan shine ainihin tawakkali da ce a zai zauna zai zauna a cikin gida zai zauna a itacen shi shi abincin shi a zo ya same shi ba to ba a san haka Allah ya ganar da mu so wannan ana kiran su dai kyaututtuka na rububiyya kyaututtuka na rububiyya Allah subhanahu wataala a al'adance yana ba bawa ne gurgudan tashin bawa ne ma sannan akwai kyaututtuka na uluhiyya sune kyautan imani kyautan yardan Allah kyautan san ubangiji kyautan aljanna wannan kai kyaututtuka ne wanda su kuma gurgudan kusancin bawa da Allah gurgudan ibadan shi gurgudan imanin shi shi kuma ake samun su aka ce a nan wa ma'anar du'a a cikin wannan ayan fil lugati a cikin lugha aka ce addu'a'u yana nufin al-iman wato yana nufin imani da Allah wato me Allah yake nema a wurin ku in ba don imanin ku ba wallahu a'lam kamar yadda muka ce al-Imam an-Nawawi ya ce wannan babun da aka sa a nan wurin babu shi sunnatan sabilan wa sunnatan du'a'ukum imanukum ci gaba ne na sabilan wa sunnatan ganinsa watan ba sabon babi bane wallahu alam حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا عن زلط بن أبي سفيان عن إكرامة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان wani hadisin an ruwaito shi daga abdullahi ibn ubaidullahi ibn musa ya ruwaita daga hanzala ibn abi sufyan ya ruwaita daga ikrama shahararren almajirin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ruwaita shi kuma daga sayyidina abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma an ce wata rana wani ya zo ya tambayi sayyidina abdullahi ibn umar ya zaka zauna ba zaka fita kai jihadi ba kana zauna a gida shine sayyidina abdullahi ibn umar yake ga mashi wannan sai a tuwa ya ce maka jihadin dole ne ai jihadin ba dole bane fardu kifayati ne in ma sharuɗar shi sun cika to fardu kifaya ne farali ne na kifaya idan kama bihi ba'du saqata anil baqin abubuwan da suke dole wanda aka gina addini akai su ne waɗannan ga su wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi bunyal islamu ala khamsin shine dalilin faɗin wannan hadisin wallahu alam wasu suna ba'an suna suka cikin hadisin saboda wannan dalilin dan me za a ce jihadi ba fardun alal aini bane to jihadi ba shakka madin ne ila yawmin qiyamati amma dai fardun ne alal kifaya kaman yanda yazo a cikin wannan hadisi kuma mun yi bayani a satin da ya gabata in aka ce buniya al-islamu ala shay'in wato an gina musulunci akan wani abu to su watan a'amidan musulunci su pillars din musulunci ne shi ainihin musulunci kuma shine yake gina akan su ainihin musulunci kuma ga mafi yawan shi zaka same shi cikin kyawawan halaye cikin kyawawan mu'amala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq na farko shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shaidawa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne karkashin wannan akwai usul da daman gaskiya wanda za mu zo kan wannan hadisin al'imanu bizu an wasu tunan sha'ubatan walhaya'u sha'ubatun minan iman wani hadisin kuma a'laha la ilaha illallah wa ajnaha imatatul adha an tariqi amma dai wannan shahadatu Allah ilaha illallah malamai suka ce ya kunshi usul ko ko shu'ba shu'ba na addini akalla goma sha shida akalla domin karkashin imani da Allah dole mutum yi ijar shahadatu Allah ilaha illallah domin shahadatu Allah ilaha illallah ya kunshi shaidawa watan da mala'ikunsa da manzanninsa da cewan bai yi tarayya da wani ba cikin watan sifofinsa da cewan Allah subhanahu wataala ba a hada shi da wani cikin bautansa ya imani da ranar tashin kiyama imani da ba'ath da nushur imani da aljanna imani da wuta imani da mala'iku duka wannan dai suna cikin shahadatu Allah ilaha illallah ba zai yi kawai dan da yawa misali zai yi muce hadisi na'am ya ce man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala aljanna na'am mutum zai iya cewa la ilaha illallah kuma ba musulmi bane zai iya cewa a zambe ne dan ya warware abin da la ilaha illallah ta kunsa in mutum ya ce la ilaha illallah kuma yana da dan gunkin shi yana dan taba yin mashi bauta ko dan yaya ai kaga ya warware muktabal la ilaha illallah in mutum ya ce la ilaha illallah yana itikadin musharakan Allah subhanahu wataala da wani bawansa cikin bauta ya warware muktadan la ilaha illallah saboda haka dole in mutum ya shaida la ilaha illallah ya shaida da duk abin da ya kunshi kamar yadda muka faɗi a baya mutum ba zai shaida annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane kuma a lokaci daya ya ce bai yadda da annabi isa alaihi salam ba shi ke nan bai yadda da manzan Allah ba don mutum ya yadda da manzan Allah dole yadda da duk abin da manzan Allah ya zuta shi to amma a nan wurin shi kafircin kanshi a ce kafirci ne wannan kala biyu ne don yanzu misali akwai abin da yake ma'alumun min addini duk darura akwai abin da ba haka bane akwai abin da ba haka bane abin da yake ma'alumun min addini duk darura shine kamar abin da qur'ani ya zo da shi ya tabbatar wani ya ce bai yadda ba to amma rashin yaddan ma kala-kala ne ina ba da misali kamar yanzu mutanen da suke cewa ba su yadda da hadisi ba fata-fata ba za ka ce musu kafirai ba musu kafirta ba musulmai ne domin abinda ba su yadda da shin ba ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ne ba su yadda da shi ina fata an gane ba wai eh mun yadda ya faɗa amma ba mu yadda ba ba aƙidansu ba kenan ya faɗan amma ba mu yadda wannan daban ko da ya faɗa an kiɗin wal iyawu billahi to kaga wannan akida ce daban amma a'a ai wannan kawai an kaga ne an jingina masa wannan ba ka zuci bane ba ka zuci bane bai yadda da bukhari ba bai yadda da muslim ba bai yadda da abu dawud ba bai yadda da tirmidhi ba amma rashin yaddan shi akan bai yadda cewa manzon Allah ya faɗa ba ba bai yadda da koda ya faɗan ma bai yadda ba ina fatan mun gane bambanci wannan da bambanci babba tsakaninsu in kar haka ne to ina zaton waɗannan masu cewa ba su yarda da hadisi ba wanda ake ce ma qur'aniyun irin aqidan su kenan ba ba su yarda ne cewa koda ya faɗa mun kidin ba dan inda sun ce koda ya faɗa sun ki to shikenan sun bar musulunci ridda ne wannan yanki ridda ne amma rashin yarda da misali yanzu wanda suke bin mazhaban shi'a gaba ɗayan su ba su yarda da dukkan hadisai ba in ba wanda aka ruwaita ta hanyar alulbaiti kadai duk wani hadisi ba wannan ba ba su yadda da shi ba duk wani hadisi da aka ruwaita ta wurin sauran sahabbai irin sai na abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma ba su yadda da su ba kaga wannan ba ba kafirci bane ba kafirci bane yana nan cikin musulunci ba ridda bane illa dai watan cewa ba ridda bane ba na nufin ko ba laifi bane eh baya nufin ko ba laifi bane laifi ne babba ba shakka amma dai ba fita musulunci ba ne sannan shi kan shi fita musuluncin kala biyu ne akwai abin da ake ce ma alkufrul ta'awili ko alkufrul ilzami akwai alkufrul haqiqi mafi yawan kafircin da yake faruwa daga mutane sunan shi alkufrul ilzami me yake nufi kufrul ilzami mutum ya faɗi maganar da inda ya san abin da yake faɗi ya san ma'anan abin to ma'anan abin kafirci amma shi wannan ma'anan na kafircin ba shi yake nufi ba saboda kila bai sani ba ko ko ai saboda kila yana tauriya ne to ana kiran irin wannan abin al-kufrul inzami watan da ya san abin da ya faɗa da ya san abin da abin da ya faɗan nan zai kai shi zuwa gare shi to da abin da wannan abin da aka faɗi zai kai zuwa gare shi kafirci ko ina ba da misali so da yawa su da yawa a wurin taron maulidin sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da nakan yawan faɗin cewa wanda bai yadda da maulidi ba ba musulmi bane abin da yasa nake faɗin wannan maganar shi a fahimta na da maulidi maulidi abin da yake nufi wannan watan haihuwar manzon Allah ne sai kai farin ciki a zuciyanka ka ji dadi a zuciyanka a wannan watan aka sami manzon Allah ina fatan an fahimci wannan ko a wannan rana aka sami manzon Allah sai mutum yi farin ciki shikenan yayi maulidi saura kuma yadda ya yi maulidinsa ya tara jama'a ko bai tara ba ko ka wannan duk ya nuna gwamnati kawai hanyoyi ne na nuna farin cikin amma dai ainihin abin shi ne jin daɗi da samuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wanda bai wannan jin daɗin ai kaga ba musulmi bane wanda za a ce gashi yau ranar samuwan manzan Allah yana bakin ciki da cewa yau ne aka sami manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan riddan ko to amma kaga ba za a ce kawai da mutum ka ji shi yana bakin ciki ko ya hau mimbari yana zagi ko yana kaza saboda yau ranar maulidi ka ce ya kafirta ba ya nufi shi dai fahimtar shi ne ba wai baya murna ne da an sa samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar ba ke da yana bakin ciki da wasu abubuwa da suke faruwa ne so an hasa ba fahimtar shi shi Allah ya ganar da mu so ala kulli halin dai watan al-kufrul ilzami daban al-kufrul haqiqi daban yawancin abin da zaka ji musulmai suna jefa ma ma'abuta kallon al-qibla wata musulmi ya ce ma musulmi wannan kafiri ne ko wannan kafirci ne mafi yawa al-kufrul ilzami al-kufrul ilzami ne ba hakikanin kafirci bane shi ne yin abin baya intiqadin wannan fahimtar da ka fahimtar masa ina fatan an fahimta kai fahimtar nan da kake kallon abin kake ganin in yana nufin wannan abin ne to ya kafirta to shi baya nufin wannan fahimtar kai da kake fahimta ne shi wani fahimta daban yake nufi da wannan abin Allah ya gane ta wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat da tsaye da sallah tsaye da sallah a nan wurin kamar yadda muka sallah yana nufin sallolin farilla guda biyar sauran salloli kuma na fifili ko da yake malamai sun yi maganganu da yawa kai wasu na ganin cewa misali rakatan ilfajiri su ma farilla ne duk da dai wannan ra'ayi ne marjuhi wasu na ganin wutri farilla ne wannan ma ra'ayi ne marjuhi amma dai a cikin malamai akwai masu wannan ganin suna da dalilan su saboda sayyidina rasulullahi bai taba bari ba ko ko a saboda ma yakan sa mutun ya rama su to haka dai wallahu alam to amma dai ingantaccen magana shine sunnoni ne dai masu karfi saboda hadisin wancan arabi din wanda yazo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi in yi sallah bai ƙara komai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi zai shiga aljanna kuma salloli biyar ya faɗa a rana hamsu salawatin fil yawmi wal laylati hal alayya qala hal alayya ghayruha qala la illa an tatawwa ko da ya juya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aflaha ar-rajulu in sadaqa wa ita'iz zakat sannan mutum ya bada zakka mun san dai zakka abin da ake yin shi da yadda ake yin shi addini yana da abubuwan da ya yanke wanda ake zakka wanda ya raba kuma su ne dabbobi da abin noma da dukiya ko al-nafs al-ain ko da yake ma watan watan mafi yawan dai zakkan da hadisi ne yawaita magana a cikin yawaita fassalawa shine kala biyu farko dalilin aka ya kawo iskali kwarai cikin sauran hanyoyin kasuwanci yanzu da suka kulla wanda yake za a ga da iskali cikin yadda zai yi a ce a fitar da zakan su to mafi yawan dai malamai suna tafiya kamar yin kasuwancin abin da kila sai ba zaka a cikin sa amma kuma ga su kayan kuɗi ne to malamai da yawa suna tafiya cewa duk in an sai da kawai kayan a rika fitar da zakka ko kamar yanzu gidaje duk yawan gidaje ba zakka amma kuma yanzu masu gidaje su ne masu kuɗi to kaga nan wurin sai a ce duk lokacin da ya sayar kawai sai ya masu zakkan su ba za a ce ko filaye ko makamantan wannan Allahu a'lam wal hajji da zuwa hajji hajji a nan wurin ko da yake hadisi bai faɗi ba amma dai wani hadisin ya faɗa liman istata'a ilayhi sabila ga wanda ya sami iko iko malamai sun yi maganganu da yawa akan me ake nufi da iko a mazhabar malikiya iko kawai shine mutum yana da lafiya kawai yana da karfi yana da lafiya zai iya tafiya shi ke yana da iko eh sai ya niki gari ya kama hanyar kawai na wannan shine iko a malikiya ko daga china ne in ka kana da lafiya za ka iya tafiya ai za ka rika hutawa hanya in kai tafiyan kilomita 20-30 zai ga za da zango gobe ka ci gaba hajji yana kanka wajibi kama kage yanzu wannan dole abubuwa sun canza zo da fatawan bayan da za a idan ko ma ka je insha Allah in ka je bodan sau za su kama ka su kai ka kurku ko ba haka ba za su bar mutum ya shiga ba so da kaga kaga dole sai kuma a san wani halli kuma wannan abin da mutanen saudiya suke ba hujja a qur'ani babu a hadisi ya halatta bana a qur'ani da hadisi to amma maslaha ce maslaha ce to abinda shi ne abinda jiya muke bayani na al-masalihul mursala babu a qur'ani babu a hadisi a hana mai hajji a da'in faraji kamar ba mutum ne ya ce ba za ka yi sallah sai ka biya shi ai kaga da matsala ko wata azumi ya zo sarki ya ce ba za a azumi ba sai an biya shi daidai ne dan hajji da sallah da azumi a matsayi ɗaya Allah ya aje su kama ga shi yanzu wata kasa da ta mallaki wurin ta ce ba za a shiga a hajjin ba sai an biya ta sai an fi cika duk da dai an san biyan kudin wasu jinjuwa da sauransu amma dai sai an biya to kaga a nan wurin maslaha ya sa suka yi haka in aka bude ko ba aka ce kowa ya zo wurin yana da limit ɗin abin da zai iya ɗauka za a je a yi ta halaka kai a yi ta watan rasa rayuka ko a rasa ma abin da za a ci duk da ba za a iya rasa abin da za a ci ba a makka saboda albarkan da Allah subhanahu wataala ya sa a cikin garin albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma dai za a shiga cikin kunci mai tsanani wanda yana faruwa da an ce an sa adadin mutane ya wuce adadin da garin zai iya dauka sai ga an fara samun manyan matsaloli da har suna kaiwa zuwa ga rasa rayuka to kaga anan maslaha shine almasalihul mursal wanda masdari ne daga masajir ɗin addini asali ne daga asalolan addini sai a kalli maslahan al'umma sai a ce to shi kenan saboda maslahan al'umma za a yi control za a ƙayyade iyakan waɗanda za a ba dama sai kuma an yi zaɓa sai an yi screening mai shekara kaza ban da shi mai shekara kaza ban da shi kaga duka addini bai zo da wannan ba ko shekarar mutum ɗari in bai sauke farin labe dole ya je ya sauke to amma maslaha kila icinkoso zai sa ya shiga cikin wahala zai shiga kaza to gara a bar ibadan saboda kar a rasa ran musulmi ko wata rana wata rana sai na umar ya kalli kawa ya ce wallahi hurumcin musulmi ya fi minki dabadin ya kalli hajjar al'asar ko ya ce dabadin na ga manzan Allah ya sumbace ka wallahi wani sumbata don musulmi ordinary musulmi ya fi mun wannan hajjar ya fi mun ɗakin ka'aba na'am ya fi ɗakin ka'aba girma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ko wata rana za a fita a tafi jihadi sahabbai sun matsa sai na umar sai a tashi a tafi a je jihadi a yi fatuwar rum da ya ga sun matsa ya ce kai ya ga kuma ba a shirya ba ga irin abin da ya faru zamanin khalid ibn walid nan da ya je ya juyo sai na umar ya ce kai bari faɗa muku musulmi ɗaya a wurina jinin shi ya bi min dukkan daular rum da abin da ta kunsa dukanta da ita da abin da ta kunsa a je musulmi ɗaya a rasa shi ya bi mun ciwo kan duka wannan daula so da haka za mu je mu jihadi amma ba za mu je mu intihar ba za mu je mu suicide ba ba za mu kai kanmu ga halaka ba za mu bari mu shirya ya zama abin da za mu iya ne sai mu aika su to so da haka wannan dai duka abubuwa su ne dai ala kulli halin ake kira maslaha a cikin aikin haji a saumi ramadana da azuntan watan ramadana shi ma dai farilla ne watan daga cikin ginshikan da aka gina addini a cikinsu babu umurin iman wa qaulillahi ta'ala laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil wasailin wa fil riqabi wa aqama salata wa ata zakata wal mufuna bi ahdihim idha ahadu was-sabirin fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al-ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun al-baqara wa qawluhu qad aflaha al-mu'minun wace babin lamurin imani wata nan zai fara bayanin menene ake nufi da imani ne lamuransa mun yi bayani a baya dai cewa imani da musulunci suna shiga cikin juna ma'anoninsu to yace kuma da fadin Allah subhanahu wataala laysa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi wannan ayan kamar yadda muka sani Allahu alam an ce ta sauka ne lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo Madina da musulmai suna kallon Baitul Maqdis suna sallah a da aka dawo madina sai aka ce qad nara taqalluba wajhika fi samai ko falan walli annaka qiblatan tardaha fa walli wajha wajhaka shatr al masjid al haram shikenan sai aka koma ana kallon ka'aba to kirista suka fara tsegumi yahudawa cewa wannan ma yau su kalli nan gobe su kalli nan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa manufan ubangiji a ciki ba ina aka kalla ba laysa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib mas'alar wacan ba ta wannan zahirin abin da ake gani ba shi ne abin da ayan yake nufi matsalan ba wai kar mu dauka addinin gaba ɗaya ya ƙare a cikin abin da muke nunawa wanda yanzu kansu muke ta rikici kansu muke ta rikici in ga ana rikici to kan tuwon luwo zuwa kan gibar da mushriki wal magribi amma yaya zuciya take yaya dan farewan zuciya da Allah yaya ikhlasin zuciya cikin abin da take yi yaya fuskantar Allah cikin abin da ake yi duk bai dami jama'a da yawa ba shi kuma Allah subhanahu ta'ala ba muhimmi a wurinsa bai kallon ka'aba ba shi ne aini muhimmin biyayya ga Allah cikin kallon ka'aba shi ne muhimmi ba wai kallon ka'aban a kan kanta shi ne manufa ba ba shi ba ne ya zama an yi biyayya ga Allah watan an bi Allah subhanahu wataala an bi umurnin Allah subhanahu wataala an ce kan wannan ayar da kuma ɗaya ayar da take fa aina ma tuwallu fa famma wajhullah inna Allah wasi'un alim wani daga cikin manyan malaman musulunci yake cewa da badin watan nassi da yake cewa fa walli wajhaka shatr al-masjid al-harami ba da kuma ijma'i akan cewa kalli ka'aba ba da sai ga cewa wannan ayan tana halatta cewa a kalli ko ina za a yi sallah mu kuma yana cewa watan ba abin da ya fi wuya ga masanin Allah irin wannan a ce fa wani wata ka shatara da masjidil haram domin shi masanin Allah ya san duk inda ya kalla ya fuskanci Allah subhanahu wataala to amma a alƙeje mishi wani wuri a ce nan zai kalla to wannan abin da ake nema ya fi wuya watan yana kasa gane hikima sai ya bi kawai saboda umarni ne abin da ake nufi ke
to biyayya da Allah ba yana cikin kallon mashiriku ko magribu wani a'a yana cikin biyayya yana cikin lakin albirra man amana menene biyayyan yana cikin imani wanda shi ko mahalluhul qalbu ko mahalluhul qalb yana cikin imani lakin albirra anan wurin malamai suna ta maganganu anan an ce lakin albirra sai aka ce man amana masanan larabci na sun za su ji abin ya zo musu bayan da suka saba sanin larabci ba saboda albirru shi aiki sai kuma aka ce man amana shi kuma sif mutum ne wata inda ba cikin qur'ani bane sai a ce lakin albirral imanu billahi ko kama Allah subhanahu wataala shi kuma anan dangi mana nuni zuwa ga muhimmin shine shi mutumin ya zama ya fuskanci Allah sai aka yi tarkizi aka yi ilhahi aka yi shi mai imani aka ce bir shine wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir kuma yi imani da ranar tashin kiyama imani da Allah nan an ga hada maka farko da karshe ne sauran kuma duk suna tsakiya ko farko abin da ake nema daga mumini ne ya zama mumini farko shine imani da Allah ko karshe kuma shine imani da ranar tashin kiyama ne shine karshe duka kuma waɗannan ana kiran su gaibu gaibu wata mutum ya imani da gaibu ya imani da abin da bai gani ba saboda ya yarda cewa a watan kwada yake wannan magana ne mai fadi amma dai za mu bar shi a haka ya imani da zai ya imani abin da bai gani ba manzo ya ba shi labari ya yarda lakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati ya imani da dukkan mala'iku ba da tafasil ba cewa na imani da akwai mala'iku shikenan amma tafasil na sunayensu na imani da mala'ika wane da mala'ika wane da mala'ika wane mala'ikun Allah ba su da iyaka mutum ba zai san iyakansu ba ba zai san iyakansu ba waɗannan mala'iku da mu suka shahara guda goma da ake karantar da mu a cikin littafin tauhidi na farko-farko na'am haka ne sunayensu gaskiya ne daidai ne wasu sun inganta a ingantattun hadisai wasu kuma ba su inganta ba gaskiya ne babu wani nassi wanda ya ce sunan mala'ikan mutuwa azra'il ba wannan nassin ba wani hadisi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wanda ya ce sunan mala'ikan mutuwa a zara'ilu amma a littafin banu Isra'il an sami wannan sunan kuma ni na yi wani tahlili ban sani ba ko in yi daidai ko na yi kuskure Allahu alam watan azra'ilu kansa abin da yake nufi a hakika abdullahi domin a ibraniyanci isra isra yana nufin abdu masanan turanci masanan turanci sun san cewa da sa da za sauti ɗaya ne a yare da sa da za kawai illa akan ce wannan voiced wannan voiceless ko to saboda haka in ka ce as ko as abu ɗaya kake faɗi illa da ka kumbura shi sai ka ce azra da ka siranta shi sai ka ce isra amma abu ɗaya ne ina fata an fahimta wannan sai aka sa fara shi da ainun wannan aka fara shi da alhamza saboda yadda aka ji ana nutsuki ne shi ma dai duri mafitan suri ɗaya ne saboda haka asra da isra a gani na azra da isra duk ma'anansu ɗaya ne shine bawa shi kuma ilu dama kowa ya san ma'anan shi Allahu ne ko saboda yana nufin bawan Allah Azra'ilu to saboda haka ba shakka mala'ikan mutuwa bawa ne daga bayan Allah dan haka bawan Allah ne in kace sunan shi Azra'ilu ba kuskure bane wallahu alam min hadha al-muntalaq wal wal kitabi kuma yi imani da littafin Allah subhanahu wataala alkur'ani da littafan da Allah ya bada labarinsu watan qur'ani dole ne mutum ya imani da alkur'ani da duk abin da ke cikin alkur'ani dole ne amma sauran littafan su a yi imani cewa Allah ne ya aiko da surorinsu ingantacce sifofinsu ingantacce wanda kuma yanzu ba mu da shi to shine abin da ya waje ba cewa akwai wani littafi da Allah ya aiko ma annabi Isa sunan shi injila shine wajibinka amma ina injilar da abin da ke cikin injila ba shi aka wajauta maka imanci ba kuma da Allah ya ƙara sauƙaƙa mana abin ita injilan da muke da ita a yanzu din ma mafi yawa ba ta kunshi hukunce hukunce ba mafi yawa dama ita a taura ba a sauke da ta kunshi hukunce hukunce ba mafi yawa ta kunshi hikimomi ne musamman na zamantakewa hikimomin zamantakewa hikimomin gyara halaye to kuma waɗannan su dama abubuwa ne wanda ba su sabawa mutarida ne in kaga wannan fitra ne suna yake cewa fitratullahi allati fatara an-nas 'alayha in kaga mutun yana san ƙarya ko musulmi ne ko krista ne ko bayude ne to ya saba da fitra ne amma addinin yahudanci ba zai ce mashi ƙarya abin so bane kai ko da addinin buza addinin bautan gunki ba zai ce ƙarya abin so bane ai ko ba haka ba so wannan fitra ne wallahu a'lam wannabiyina kuma yin imani da annabawan Allah gaba daya shi ma abin da ya wajaba shine imani cewa Allah na da annabawa amma adadin annabawa guda 124 ne a wannan ba wajibi bane imani hadisi ya zo da shi na ingantacce amma rashin imanin mutum da shi ba bai fitar da shi daga addini ba shi saboda ya yi tarin mafumin hadisi ne mun faɗi cewa wanda ya ce bai ma yadda da duk littafin hadisin gaba ɗaya ba zai zama bisa musulunci ba balle wanda wata akwai hadisin da mutum ya ce bai yadda da shi ba ya yi karin ma'alumun min addini bin darura shine hadisi mutawatir hadisin da ya zo mana da tawatur mutum ya ce bai yadda da shi ba wannan yana nufin inkarin ma'alumin min addini amma waɗanda ba irin waɗannan ba ana kiransu ahadithul ahad ba sa ciki manzannin Allah guda 313 shi ma hadisi ya gaya mana manzannin Allah 313 ne amma ba wajibi bane dole sai mutum ya yi imani manzannin Allah 313 ne wajibi ne ina nufin ba fita musulunci bane rashin imani da haka ba fita musulunci bane amma mutum ya ce Allah bai da wani annabi sunan shi Nuhu ya kafirta ya ce Allah bai da wani annabi sunan shi Idris ya kafirta saboda innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya mutum ya ce Allah bai da wani annabi sunan shi Dawud ya kafirta saboda Allah ne ya faɗi cewa annabi ne ina fata mun gane wannan qur'ani ne ya ga mana cewa annabi ne saboda waɗannan annabawan da aka ambace su a qur'ani dole mutum ya imani da sunayen su cewa su annabawan Allah ne amma da ba ambace su a qur'ani ba in ya so ya imani kuma za ka gama ai da sabani da yawa a cikin waɗanda ba ambatan ba ko wani a ce annabi ne wani ya ce a'a kamar hadiru ne ka gani ana da sabani da yawa a cikin sa wasu suna ganin annabi ne wasu suna ganin ba annabi bane kamar uzairu wasu na ganin annabi ne manzo ne wasu na ganin ba manzo bane duka dai ana ta sabani kamar ragowan ɗan uwan annabi Yusuf alaihi salam wasu na ganin annabawa ne wasu na ganin ba annabawa bane to duka dai wannan matsaloli ne da ake da sabani a ciki amma wajibi duk wanda Allah ya bamu labarin sa to dole ne imani shi wanda Allah ya ga mana su mujmalan kuma minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka dole ka imani akwai waɗanda ba a ba da kisan su ba amma su ne wane da wane da wane wannan ba wajibin ka bane abubuwa ne da aka ciro su daga littafan banu isra'ila su kuma ka'idan su shine in ka so ka gaskata in ka so ka karyata amma dai abinda manzo Allah ya ce shine kar ku karkata kar ku karyata ku basu ku ji su ku basu yanda kuka ji su
wa atal mala ala hubbihi
ya ba da dukiyansa akan yana son dukiya ma'ana ɗaya koko ya ba da dukiyansa akan yana jin daɗin bayarwan ba tilas aka yi masa ba. ma'ana na biyu koko ya ba da dukiyansa ga wanda yake so shi ma ma'ana na uku ma'ana na farko shine mafi shahara ya ba da dukiyansa dukiyan da shi kanshi yake so ba wai shikenan kullun kai in zaka bada abu sai wanda bukatun ka ya kare da shi ba sannan zaka dauka ka bada wannan da kyau ba laifi ba a hana ba yafi kayar to amma amma ba shine abin da yafi dacewa ba abin da aka fi so mutum ya bada abin da yake so kamar yadda sayyidatuna Fatima alaiha salam ta aikata ko lokacin da sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya same ta tana ta goge wani dirhamin ta tana gyara shi tana feshe shi da turare tace wannan me kike yi da haka kuma da kike ta mu dirhami kwalliya tace ya Rasulullahi wallahi ina son in kyautar ni ina son in sadaka da shi ne ita ka ku zaki sadaka da shi ne yake ta mishi kwalliya da ce ya rasulallah Allah ka zan ba dan saka shi a hannun ubangiji ka kaga abin da za a baiwa Allah ai sai an gyara shi an jammala shi sallallahu alaihi wasallam saboda tana da gado na manzanci alaihi salam to kaga abin da yake so mutum ya bada daga cikin abin da yake so amma ba irin yanda yanzu muka koma ina wata rana mun je ina yawan bada wannan kissa mun je wani ziyara da wani bawan Allah sai ana cewa a hada hadiya gare shi ana cikin hada hadiya sai wani na gefe na muna zaune sai na ganshi ya ciro kudi har da yan 500 da yan 200 da yan 100 dai manyan kudi da kuma su naira 20 da naira irin na dadin nan ka san ba na ba na plastic ba na takarda sun su ba sun mutu sai na gaira kokarin sai ya zaro wata naira biyar wacce ta ma kowace baki a ciki ni kuma lokacin babban kudi ita ce 200 a cikin kudade sai na fiske ina jin ko ɗari biyu ko ko ɗari biyar ne sai na dai ɗauke ɗaya daga cikin babban kudin da take ciki na ɗauka na wurga cikin hular zai tashi zai faɗa sai ga shi ni ne sai kuma dai ya shiru da ta yi masa ne kun min amwali da sadaqatan ko tuzahiruhum wa tuzakkihim wa salli alaihim biha inna salataka saknun lahu to abin da ya kamata kina amma mun koma kullum dai muna son mu bada ragowa abin da ba ma bukata to baya cikin atal mala ala hubbi dole ka bada kai ma abin da ranka yana son wannan abin ka koyi bayar da wannan duk lokacin da imanin mutum bai kai ya bada abin da ranshi yake so ba to imanin shi bai cika imanin sa bai cika ba ko kama irin yanzu yanda wasu ke irin na misali yan tabawa ko malamai suna bada misali irin wannan alahubi mutum ya aje bawa ya ce to shike duk randa na rasu kayan ki ka ga wannan ba ba laifi bane amma wannan bakin ciki ne kayan magada bakin ciki ne ko ba haka ba yadda ka rasu ai ba dukiyar ka bane dukiyar su ne ko su ne ba ka san su zamu wata kai ka cika wani amfana da shi amma magana kan su amfana to kaga duka da irin wannan ba abin da ake so bane abin da ake so mutum ya zama abin da yake so ne shi ma lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibuna ba za ku taba samun bir watan ku sami cikakken biyayya ga Allah ba sai kun zama kuna ciyarwa daga abin da kuma kuke so kuna bada abin da ranku yake so wanda kuma wannan shine abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka wuce mazaji da shi waɗanda za a ba zawil qurba a farko makusanta wata rana wani ya zo ya sami sayyidina rasulullahi ya rasulullahi inji dirhamu ne yace fa kudu ya rasulullahi ina da dirhamin ne shikenan mun a duniya yace ci abinka kai kam yanzu me za a ce maka yace fa indi dirhaman yace fa ala ahlika ya ce yana da dirhami biyu ya rasulallah ya ce to ciyar da iyalinka ka cike da iyali dirhami biyu kam ai ba abin da zai ya ce ya rasulallah sun kai uku sai ce to ka ba iyayenka su ya ce ya rasulallah sun kai hudu ya ce to ka ba zawin korba danginka ya rasulallah sun kai biyar ya ce to ka ba makwabta ya rasulallah sun kai shida ya ce to ka ba sauran mabukata watan ana gina abin gwargwado watan kaga dan kudi ne kankani shi yasa watan ake son kowa farkon wajibi in muka lura da yanda Allah subhanahu wataala ya jera waɗannan bukatan to jerawa ne wanda yake zalika takdirul azizul alim watan jerawa ne na hikima na ƙarshe domin inda ba wata da'ira yanzu nan duka da muke tare ba wani wanda bai da wani dan uwan da inda zai rika ba su zakkan shi da sun gama da matsalolinsu akalla na dangi ko kowane dangi za ka samu kowane dangi sai allah zuwa da ta da wani ko da dangin kusa kogoto ne zanen zai kurban suna da yawa wata rana wata rana wani mutum ya zo wurin ma'auya tunu abi sufiyan radiyallahu anhu yana amirul mu'mini sai yake ce mashi yace yin mugadin ka shiga ka ce ma amirul mu'mini na wani dan uwan shi ya zo mai gadi ya shiga ya ce amirul mumini na kayi bako wani dan uwanka ya ce dan uwanka ne ya ce kasar shi ya ce wasan shi ya ce ya ja kunni shi ya masa fada ya ce kai yanzu a lalacewanka har ka kai yan uwana ma baka san wasu ba ya ce to ni da wallahi ban gane shi ya ce to can da shigo ka san ma'awiya yana da karamci kwarai da gaske yana da karamci yana da kyauta kwarai ya ce to ka ce ya shigo da ya shigo sai ya ga bai san shi ba sai ce da Allah ta ina ne muka haɗu bawan Allah ya ce a ai ta baba Adamu ne ya yi ta sai ma abu ya ce a ka zumuncin da an daɗe da yake ta ni ko yau sai na sada ce wannan zumunci an daɗe da yake sa yau ko ni zan sada ta ya sadu kuɗi da kyaututtuka da abubuwa yawa ya ba shi da karanci ya ce ga yana to gaga ashe zai kurban akwai suna aka dai watan in muka lura in muka lura watan kowace da'ira inda za a ce to shikenan kowane mai kudi kwarai wanda yake da ragowa a cikin dukiyansa to a duba danginsa akalla ko da zuwa kaka na uku kawai a rika zuwa jikokin kakanka na uku kadai ba na abin nan ba ba na nesa can har adamu ba to a ce shi kenan daga cikinsu to fara taimaka ma mutane to za ka samu za ka samu wallahi bukata ya yi karanci cikin al'umma na san wani yanzu a cikin gwamnati yanzu babban mutum ne mai hali danginsa yanzu wanda ya haɗa kaka da su wanda bai allah bai mallaka mai gida ba lokacin samun sani bai zo ba sai na sa a je a bincika kawai dangi na duk wani wanda nake da alaka da shi sai a je a gina gidaje kawai shikenan ai ta zuwa ana neman dangi ana ba su mabudi su shiga to sura kaga wata inda kowa zai wannan a nasa da'irar sai ga an rage to idan har wani misali bai yi nashi ba to sai aka sami mene bayan zaur qurban sai aka sami ya ci shi ba dangin kaji tartibin ko shi ba dangin ya tama ne dadda da dangin da an sami wasiyi da ba matsala ko ba haka ba da da dangi da an sami wasiyi anan abin da yasa a kira shi yatim saboda kila yatim ne ba dangi ba wasiyi dan da yana da wasiyi shikenan ba da matsala ba ba mu bukaci bane to shikenan to sai ku shigar da shi shi ma cikin wanda za ku ba to sai bayan yatimi kuma maraya sai kuma ga wani shi wallahi nashi dangin ba su kula ba to sai ya fita ya zama miskini ko sai fita ya zama miskini shi ana shi dangin an sami matsala dan ba za ka yi azurta kowa ba ba zai yi ba akwai wanda Allah ya rubuta shi matsiyaci ne wata matsiyaci a hausa matalauci ko matalauci ne ba zai arziki ba kullum muna ba da kisan sarki ko mai kyauta ko wanda wanda ya zo ya zo aka ce mashi wane kai shi duk abin da ya rike a hannun shi sai ya lalace aka ce an ce haka ne aka ce ya ce ai bai gamu da karamci irin nawa bane ji sarki aka ya ce to shikenan ku je gobe ku ce ina neman sa da ya zo shi duk abin da ya mallaka lalacewa yake ya ce to shikenan ka je a je garken shanu na yana da shanu dubbai da safe al'adar shanu kuma da safe kowace a tsaye take ya ce to a je duk shanuwar da take tsaye a kora na baka dubban shanu yake da su a gonansa da aka je washe gari ikon Allah sai duk shanun suna zaune sai wata mara lafiya rabanniya wahalalliya ita kadai ce a tsaye to da yake su wanda suka jan sun san manufan sarki da suka ce a kyale su shanun a kyale a koma ga mu sarki abin da ya faru wannan hannun shi na tsiya ne da aka je gobe sai ya ce ko sarki ya ce abin da ya faru ke ne ce to a koma gobe duk wacce take kwance a bashi shi kenan da aka je gobe kuma sai aka sami aka si duk sun mike sai ita wannan jera wanda ta kaɗai ce a kunce to wannan yaya abin haka ne sarki ya ce to na san maganin abin gobe dukkan shanin garken aje a ce na bashi ba shi kenan ba da aka je an je an gaya mashi kafin yi sai gonan garke murna ya kashe shi Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala bai rubuta zai yi arziki to to akwai wannan a cikin rayuwa ba inda za a yi da shi kuma dama da kowa ya zama yana da shi da samun bai zama yana da ma'ana ba da haka Allah subhanahu wataala ya halicci mutane mutafawito to idan har aka sami misali wannan zarura ta ma aka sami miskini to shi ka taimake shi shi kuma wani ya fita daga wasu zaun kurban shi bai samu ba ko yana da matsala da zaun kurban ba su bashi ba to kai kuma ga yana to ko ko a'a shi ba miskinin bane ma mai arziki ne amma sai tafiya ta kama shi ko ko yanzu zamanin su injuna da sauransu yanzu da abin ya ragu ne za a ce ai yana da kudi a banki yana da kati zai cire zai kaza da sauransu amma duk wannan din ma zai iya filin dinsa ko a je kauyen ba wuta ko ba ma katin ko ba haka ba za a ga mutum da arziki yana neman abin da zai sa mai a mota ya ƙara fa mai mota ya ƙare ba zato ba tsammani kaga ibnu sabili kenan sai abin da Allah ne ko saboda duk mutum mai arziki ne a cikin danginsa a cikin inda ma wanda za su taimake shi amma yin ta kama hanya sai abin da Allah ya to irin wannan shi ma sai ya zama to ga yanan shi ma ku kula da shi wasailina ko ba barata almajirin da yake bara shi ma ka bashi wannan ba yana addini yana son a tashi a ita bara bane ba yana faɗa da mutane zuwa da su bara bane bara a cikin addini kamar yadda kullum muna bayani watan kala biyu akwai baran bukata akwai barar sana'a ko akwai barar bukata mabukaci ne ya shiga halin bukata sai yana bara dan a taimake shi akwai barar sana'a shi Allah ya kila yana da wata motar haya ko biyu ko uku da wani gidan haya a ƙauye a garin su amma dai sai bayan kibara kamar yanzu da ake dauka ban san ko har yanzu ana yi ba dai sosai a dauki mutane musu masakai a biya musu umra su je umra ko hajji a yi kasuwanci da su su bara su biya bashi da riba ko wasu masu suke kai kansu wasu ma mubaratar su suke daukar wasu a jiki tare a je a yi ga wannan barar sana'a ne ba inda wannan zai halarta a jiki ba fuskar da wannan zai halarta to amma kai ne bayarwa kuma ba ko irin wannan ya zo maka gaba shi ba laifi wani hadisi ko da bai inganta ba ya ce ka ba mabaraci ko da ya zo maka kan doki wata yana nemi gwa zuwa katuwar mota irin mabaratan zamani yanzu don kuma yawanci yanzu masu zagin bara da sauran su ne manyan mabaratan ko ba haka ba yawancin masu zagin bara yanzu don baran kawai kala kala ne amma yanzu yawancin wanda suke shigowa birnin tarayya yawanci cikin ɗari sittin da biyar bara suke zuwa ko da manyan riguna da manyan motoci amma bara suke zuwa masu zagayawa ofis a zo ofis sun wala a je mishi firar ranka dare wallahi na zo gaishe ka in za a tashi kan dai a ƙarshe ya san abin da ake nufi ta zo bara ce wannan ko ko a je wannan ne wanda Allah a bamu kaza mu samu wannan kaza ko a kirkiri dai hanyoyi kala kala ko hanyoyi kala kala a taimaka ginin masallaci ko a taimaka kaza in an bada ya dan irina shi na al'amili na alaiha sai sauran kaza duka na wani barare ga wani ko bararen da ba za su iya magana ba ne su ne kullum ake matsawa a kansu wanda ba su da mai kare su bara su gata su ne kullum ake magana a kansu kala kullum halin ne bara addinin musulunci ba zai habbaza bara ba bal addini ma ya nuna ya yi hani kwarai akan bara manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa dayan ku yayi itace ya je daji ya itace ya bayar ya saida ya fi mashi kan ya je yana roƙon mutane wani hadisi yana cewa mutum ba zai gushe yana roƙo a bashi a bashi a bashi ba har sai ya riga mu da Allah subhanahu wataala ba tsoka ko ɗaya a fuskan shi watan kunyin shi ya kare mutuncin shi ya kare gaba ɗaya suraka addini baya son mutum ya maida kanshi muta saurin ya maida kanshi shi sana'ansa bara sai in bukata ta yi tsanani ya je ya ce a bashi ba ma magana kan yara masu bara almajirai bayan Allah su waɗannan masakin ne laifin iyayensu ne ko ba laifin iyayensu ba laifin iyayensu da sauran society gaba ɗaya da sauran mujtama gaba ɗaya domin ainihin tsarin karatun allo ainihin tsarin yadda yake muna yawan fada shine watan ada da malami da almajiransa mutanen anguwa su suke daukar rayuwarsu da malami da almajiransa ba su bukatun su gona ba su bukatun su je kasuwa mutanen anguwa za su ce to ku ku zauna ka ci gaba da ilmantar da jama'a mu za mu rika kawo maka dafaffen abinci gidanka kullum a kowane gida akwai kwanan gidan malam za a dafa a kai dukanmu yara ƙanana ne amma mun yi wayo da sanin wannan tsura akwai kwanan gidan malam za a dafa a kai abincin an ɗinka tufafi akwai tufafin malam da yaran gidansa wannan mai gidan zai zai ɗinka na yara biyu almajirai biyu wannan ya ɗinka na almajirai ɗaya almajiri ɗaya tare da na 'ya'yan shi a ƙarshe sai ya zama kowa ya samu a cikin mujtama ne ana nan ana nan har aka wuce wannan zamanin sai ya zama sai dai in sun dafa abincin a aje kwanan a zauren gida ko malam ya turo daga gida a zuwa dauka akwai kwanan gidan malam za a zuba abincin sai a aje a zaure almajiran za su zo su dauka su tafi da shi gida wannan dukan mu kowa mafi yawa wanda ya rayu a irin garuruwan mu ya san wannan saboda haka ba su bukatar su je su roka ana nan ana nan bukata wahala ya fara shigowa aka fara rasawa to sai aka fara samun matsala sai in an ci an rage sai a tattara sai a zuba sai a aje a kofar gida yaran gidan malam su zo su dauka to abu ya fara lalacewa to ana nan ana nan sai kuma materialism yazo materialism shine nake nufin capitalism jari hujja yaro dan gidan malam yayin jarin ka kwanoni nawa zaka wanke mana daki nawa zaka share sannan mu baka abinci ko jari hujja kai aiki mu baka in baka aiki ba za mu baka shikenan sai almajirai suka bazo a titi wanke kwanonin mata tasha wanke kaza dan a basu abinci wanda ba shi ne manufan abin da ainihi aka assasa wannan tsarin na ilimin don shi ba kuma za a yi gyarawa idan mujtama za su koma zuwa ga wajibinsu na farko in dai har kana da yaya goma za ka ba su abinci duka gaba ɗaya kowa da kwanansa menene zai gagare ka ba da kwano ɗaya kacal na ƙara in ma baka ƙara ba rarrage a kwanonin ta'amul isnani kafin salafa rarrage a kwanonin ka zuba na gidan malam aje a kai inda ta zami wannan a mujtama wannan zahiran za ta zama babu sauranta amma yanzu ana ta ihu ba za a yi bara ba kar a hana yara bara a hana kaza muna nushi sannan duk yawancin masu yaki da baran nan masu cewa a hana bara ko a je turai a karɓo kuɗi na wai wai kokarin yanda za a yaki da bara da sauransu sai ga an kashe biliyan ɗaya biliyan biyu amma insha Allah almajiran ba wanda ya sami naira ɗari biyar su sun sai motocinsu suna shiga wai su masu yaki da bara ana ganin su a talbijin da manyan riguna suna tafiya hotel suna tafiya kasashen waje tarurruka suna shiga conferences a manyan hotel kan hana bara ko kan ya za a magance bara na almajirai da kudin almajirai sannan wai su ne masu magana da yawon almajirai kaga wannan duka dai salon damfara ne kawai in ana so a magance matsalan za mu koma cikin mu a cikin mu ne cikin anguwannin mu cikin garuruwan mu ko wasu mutane a anguwansu da garinsu su magance wannan matsala kuma za ta magantu dan ta magantu a jiya yayanmu da kakanninmu sun magance ta don haka ba za ta gagara ba a yau mafi yawan malamai duk wani malami a shekara 60 da ya wuce duk wani malami ba istisna'i za ka sami mutanen anguwa za ka samu akwai wani wanda ya aji ko riga zai ɗinka alhaji da irin nashi da na malam iri ɗaya yake ɗinkawa in kyalle zai siyo to da nashi da na malam ɗin iri ɗaya zai sayo ko ba haka ba duk abin da ya ci shi za a ci a gidan malam to in muka gyara wannan insha Allah abubuwan za su gyara amma da wannan abubuwan da gwamnati take yi ko ta gina wata yar makaranta guda ko gwamnati sai za ta karbi ina gwamnati za ta iya na tambaya ta iya da su balle waɗannan ba za ta iya ba su daga kuma a ce a bar waɗannan yaran yanzu a bar su a titi su lalace ko ba bar su a ƙauyukan su dan mutane ba su shiga ƙauyukan da kuna shiga ƙauye da mutane na shiga ƙauye su je inda misali zaka je duk garin ba wanda yake alamtar kai fa zuwa nasi da ka gane dole a fita akai yara su je su karatu har yanzu akwai irin waɗannan garuruwan za ka je ga ƙauye guda ba wanda ya yi alamtar kaifa zuwa nasi
na taba zuwa ƙauyen da muna neman buta za mu yi alola aka ce duk musulmai ne a suna amma buta to ba kaka kakan ƙauyen da yana alola saboda haka aka je an nemo nashi da ƙyar aka samu butar ta alola kuma nan kusa ne kusa kusa hanyar kusan cikin ƙauyukan zariya da kano ne ba wai nesa ba ne can cikin jeji cikin ƙauyukan gaban makarfi kaɗan suna kaga ashe muna da aiki aikinmu dole mu ba da gudunmuwa cikin ci gaban wannan tsarin na ilmantarwa dan Allah ilmantarwa da ba a bukatan ko ko malami ya dauki dalibi ya ilmantar da shi ya bashi alkur'ani har ya iya karatun alkur'ani ya sauke ko ya haddace bai ma san waye baban wannan yaron ba dan Allah kadai yake inna ma nutimukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura dole wannan tsarin mu kuma mu ba malamin nan gudunmuwa gwargwadon abin da zamu iya muna yin wannan insha Allah mu magance wannan matsala Allah subhanahu wataala ya taimake mu amma dai bara akan kanshi ba abin so bane bara akan kanshi addini baya so sai in ya zama dole kai kuma mai kai muhimmancin da da dukka kamar yadda malaman malikiya suke cewa da dukkan kudin al'umman musulmi zai kare akan su danta wani bawan su misali asir wanda yake misali an yi yaki da kafirai misali sun sun mallake shi sai suka ce za su sai da shi to da duk kudin al'umma zai kare dan a karbo wannan mutumin to ya waje ba su bada duka kudin su dan a karbo shi
wa kama salata ya tsaye da sallah wa atan zakata ya ba da zakka wal mufuna bi ahdihim lokaci ya tafi watan da masu cika alƙawarin su ahadu anan da aqdu abubuwa biyu daban-daban ne amma dai ala kulli halin abinda alƙawari yake nufi anan alƙawarin da ke tsakanin bawa da Allah da alƙawarin da ke tsakanin bawa da bawa alƙawarin da ke tsakanin bawa da Allah duk alƙawarin da kai ma Allah na ka bauta masa to dole ka cika man nazara an yuti Allah fa yuti'ahu duk wani abu da kai alƙawari zaka yi shi ga Allah subhanahu wataala to dole ka yi shi haka kuma duk alƙawarin da kai ga mutum shi ma dole ka cika shi idza ahadu idan suka yi alkawari wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i da masu hakuri shi kuma wadannan kaga Allah bai bari can ana magana masu infaki da sauransu da kaza ko masu ciyarwa ba to sannan karka dauka masu ciyarwa kawai da kuma wanda shi kuma bai samun bai hakuri da ya tama wal masaki da wabni sabili din su kuma wanda su ba su samu ba sai suka yi haƙuri wa sabiri na fil ba sai dan karka dauka mai bayarwa je kawai kace shi kuma talaka ina raban shi to shi ma yana ciki wanda Allah ya jarabce shi da talauci ya haƙura wanda Allah ya jarabce shi da rashin lafiya wa dharra'i da rashin lafiya cuta kowace iri ya haƙura sannan mafi yawan mu yanzu misali za ga mutane Allah ya jarabce mutum da ciwon kafa baya da kafa to me alakan kafanka da neman iliminka me alakan kafanka da sana'anka na hannu ba za su hana ka ba to amma kawai da mutum ya sami wani rashin lafiya ya rasa kafa ko kaza shikenan ya sami jari sai fara nuna ma mutane kun ga abin da Allah ya yi mu ku taimake ni eh mana kun ga abin da Allah ya yi mu ku taimake ni wal ya'u billah wal ya'u billah ba abin da ake so ba kenan ka gode ma ragowar ni'imar na taɓa ba mu kisan malamin mu ko da ya je gaida wani malami ya je gaida malamin malamin ya sami kansa a kafa ne sai aka yanke kafan sai yana cikin bakin ciki malami ne babba a duniya ba na son faɗin sunaye da ya je shi malamin namu ya je gaishe shi sai ya sami malamin cikin bakin ciki sai ke cewa wani me faru me sami ka haka ya ce an ce za a je olympics ne kana cikin list ba ka ba za a da kai ba ko football match ne za a yi ba ka waye ce maka al'umma tana bukatan kafanka al'umman musulmin duniya kwakwalwanka da imanin gaske bukata suna nan lafiya ba kafanka ba kafa yana da kwallo za a yi ko tsere kai ko ba a ce za ka tsere ko za ka yi kwallo ba balle in ka rasa kafa ka shiga tashin hankali ko ba haka ba ilimi ne za ka bayar kafanka bai da alaka da shi ko da kafa za ka yi hutu haka dai ya sa malamin yunusu ya gane ashe ainihin ni'imar da al'umma ke bukata ga ahmad yasin nan dukanmu mun san shi bawan allah shi ya kirkiri intifada intifada nan ba shi ya kirkira ta ba shi ne shugabanta farkon wanda ya kirkira almajirin shek muhammad al-hafiz al-misri wanda ake cewa izzuddin al-qassam amma dai ahmad yasin shi ya jagorance ta to ahmad yasin din nan dukanmu mun san shi bai da kafafu gurgu ne a keke yake tura shi amma shi ya zama dodon yahudawan duniya gaba ɗaya ba wanda suke tsoro a duniya kamansa ba wanda suke nema a duniya kamansa abin yasin ne da kafafu gurgu da ce bari ko ba mu fara zama a titi yana miƙa hannu ba a'a yana da ragowar ni'imomin da Allah ya bashi wanda zai amfani da su wanda kuma dalilin wannan Allah kaɗai sai girgiza daular yahudawan da dalilinsa Allah subhanahu wataala ya suraka dai mu dukka gode ma ni'imomin Allah subhanahu wataala da yayi mana muna amfani da ni'imomin da yayi mana in Allah ya baka ya jarabce ka da ciwo to ba dama ce ta ka tallata wannan ciwon ba a'a ya zama mutum wanda ya iya hakuri da wannan wasabiri na fil ba'sa'i wabbar ra'i masu hakuri da ciwo wa hinal ba'd da kuma lokacin yaki lokacin jihadi shi ma mai wanda zai hakuri ya dage to duka waɗannan dai suna cikin lakinnal birra ula'ika allazina sadaqu wadannan sune wanda suka gaskata alƙawarin da suka yi ma Allah ba su saba ba ula'ika humul muttaquna wannan sune masu ainihin masu jin tsoron Allah humul muttaquna watan wannan malaman sanan ilimin usulul fiqh da ilimin nahwu da ilimin balaga suna kiran wannan hasu watan an takaita takawa a cikin su kamar dai su kadai ne masu takawa in ban da su ko su ne ainihin hakikanin masu cikawa saboda isti'nafin jumla da aka yi da alif da lami da aka sa a cikin habari wa qawluhu kuma da fadin Allah qad aflaha almu'minuna lallai mu'minai sun yi falahi sun tsira sun sami babban rabo wannan ayoyin suratul mu'minuna kad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lahwi mu'ridun walladhina hum lizakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladhina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un ulaika walladhina hum 'ala salawatihim muhafizun ulaika humul warithun kaga wannan dai watan su ne ake sifantawa da waɗannan sifofin nasu da masu waɗannan sifofin Allah subhanahu wataala yana yabo gare su su ne cikakkun mu'minai wallahu a'lam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to wannan wannan kuma in yace ba zai imani da hadisi ba duk ya san maganar manzon Allah ne shi ma ya ridda ya yarda manzon Allah ya faɗa amma ba zai aiki da shi ba shi ma ya yi ridda ya fita musulunci yanke ba wani ta'awili ba musulmi ba ne na
abin da ya faɗa da abin da yake abin da ya shi jin daban na na amma yadda suke suka abin ya munana za ka ji mutum karka faɗi kana kaddara mana zukatanmu ba dalilin akwai abin da ya zama kana da air gate kai karka bar komai ya shiga kunninka karka bar kowane shara ya shiga kunninka a to Allah ya warkar da wanda yake da wannan ciwon kamar da yadda na faɗi shi murna da samun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajibin duk musulmi ne yayi murna amma yayi murna ta wata hanya wannan kuma kowa yana da hanyar da zai nuna murnar wani lokacin murnan ya zo zai yi azumi ba shakka manzan Allah azumi yake dirran da litini ranar haihuwansa wani lokacin murnan ya zo zai ji daɗi a zuciyar shi kawai a wannan watan Allah ya samar da manzan Allah sallallahu amma ba zai komai ba bayan nan wani kuma zai dinga yawaita karanta na san malamanmu wanda ya aka ce watan rabiul awwal ya zo duk littafan da suke karantawa za su daina sai littafan siran manzan Allah da shama'il dinsa littafan da suka shafi ash-shama'ilul muhammadiyya da siransa su kai za su ta karantawa a gidansu da sauransu kawai duk abin da ya shafi shama'il ɗinsa sallallahu alaihi wasallama wannan nauyi ne na murna da manzon Allah za ka iya kiran shi maulidi wani kuma sai ya tara jama'a a kofar gida an yi wa'azi an yi kaza shi ma wani hanya ne ba kuma wannan hanyar ba dole bane wanda ya ce bai yarda da wannan hanyar ba kuma ba laifi yayi ba wani kuma a cikin gida zai waffara ma iyali ya ba su abinci ya ba su sutura sababbi ya kaza shi ma wata hanya ce ina fatan mun fahimta amma dai muhimmin a sami murnan a sami jin daɗin da cewa a wannan watan aka sami manzan Allah a sami murna da cewa a wannan ranar aka sami manzan Allah to duk wanda bayan wannan murna to ba musulmi bane na'am sai na'am Na'am. Matsalar ita ce, a zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama bai inganta ba wata mace ta yi hajji ba muharrami. wannan shine abin da aka sani zamanin sayyidina rasulullahi ana nan ana nan bayan shekaru kaman kusan shekara ma 200 da wani abu bayan sayyidina rasulullahi sai aka sami yanayin da al'umma sun fara yawa masu tafiya hajji sun fara yawa kamar irin zamanin wanda yake kuma kila wata za ta yi riyo ta cika sharuɗa amma muharramin nata baya cikin yanayin da zai je ko makamancin nan ko zai je amma yana cikin wani group daban ita tana wani daban makamancin wannan to sai malamai suka yi ijma'i ce idan aka sami rufqa salihah rufqa salihah shine taron mata da yawa misali wanda za su tafi tare ba wai mijin giza ba wannan ba muharrami ba ne ba kuma zai taba zama ba wannan musiban shi ma ya fi alkhairinsa sharrin shi ya fi alkhairinsa rufka saliha tana cikin wani delegate na mata da yawa da za su tafi tare to malamai sai suka yi ijmai a wata marhala cewa aka sami irin wannan to ya halatta su tafi tare ko da yake na ce ijmai da yake ijma'in za mu karanta shi a cikin usulul fiqi kala kala ne ina nufin ijma'i fil mazhabi ne ba ijma' al-mutlaq ba wallahu a'lam so abinda gwamnatin Saudiya ta ni ba zan shiga cikin wannan siyasan ba amma dai a fahimta na kuskure a fahimta na kuskure ne amma kuma ba ya rasa abin da aka dogara da shi ne daga cikin nusus ba illa fahimta ne mutahajjir na nusus shine irin fahimtar da muka yi magana jiya wata mutum ya tsaya akan wani zahirin nassi wanda yake ko sahabbai ba haka suka kai ba sun zama wata abin da ake cewa flexibility ko ta cikin fahimtar nassi suna lura da muruna watan yanayin canzawan zamani da yanayin canzawan wuri da abubuwa da yawa sai su fahimci nassi gwargwadon wannan yanayin da aka sami kai na'am na'am cikin karatunmu na yau? to bismillah kamar na inda aka ce da ja misalin shi ne na amurin shi ne uru na
na ada ya fi iki na wani sa'asa amurin shi is'a ai shi wannan o ko kana so a ce as'a ne shi wannan wasalin farkon bai da wannan harafin farkon i'in bai da wasali a ka'ida wannan karatu ne mai yawa ana ce mishi al-ibdal wal i'la sunan shi al-i'lalu bin naqli ana kallon wasalin wasalin na karshen ne kawai sai a bashi ka gane shi yasa ta ce urju kawai yanda za a taimaka ne amma shi asalin shi aliful wasli ne asalin shi bai da bai da wasali shi yasa da zaka kawo wani harafi ka sa a farko kafin shi to zaka ji ya bace sai ka ce farju ko farju ko faqdi fas'a kaga wasalin shi ya bace ko ba haka saboda aliful wasli ne ana kawo shi ne li yutawassala bihi ila mutli bisakin dan ya taimaka cikin nutsuki da sakin din saboda an fara da sakin shine ra din da qa din da sa din na'am na'am wa alaikum salam na'am na'am na'am na'am an an sa mene wallahi bai ji ba. oh donated by guinness a masallaci subhanallah to wallahi wallahi bai dace ba bai dace ba kuma musulmai su yi amfani da wannan ruwa amma ba bai haramta ba ne watan abinda ake nufi da haramci daban dacewa daban in yi alola da wannan ruwan yi sallah sallansa ta yi ina fatan ka gane in yi alola da ruwan yi sallah sallan shi ta yi amma kudin da aka yi wannan abin da shi najasa ne ina fata an fahimta saboda bai dace ba kuma inda son samu ne musulmai su je su haka irin wannan ko ko su je su biya su kudin ya zama na musulmi ne yayi wannan tabarru'in ya bada wannan gudunmuwa na'am sai na'am kai din dai oh umarum ne to sai la maulana na'am
kamar abubuwan da suke faruwa yanzu na'am musamman na tarurruka na mauli na'am wadda da suna yara akan mana wanka a samun sabon tufa mu tafi wajen taron mauli na'am kuma mu je mu zama don su shehi zai zo ya yi karatu wadda za a fahimci gabaki da to yanzu sai aka yi tikari kusan wannan abubuwa na ilimi din da ake bayarwa da kuma shajja a mutane wajen son manzon Allah da sahabbai da irin wato wanzantaka da mazaje na sahabbai suka yi ya zanto kusan yanzu abin yana canzuwa zuwa ga taro na zagagari to a taro na zagagarin nan ina son malam a sa baki domin a kawo gyara yanayin zagagari din irin yadda ake yi kusan wasu waɗanda suke shashashi ko ba su kai suka yi amfani da wannan damar wajen wato muzanta al'amari na shi maulidi musamman ni dai a garin Borno nake kuma wannan karan gaskiya abubuwan da aka shiga muka gani da ma'auni bayi da alaka da sifa irin ta masu ramu da
Allah ya saka da aka alkhairi ga mutane akwai yan kwallo waɗanda sun shigo da kwallonsu sun sa chelsea suna tafiya ana cewa waɗannan wasu masoya manzan Allah ne ko kuma akwai waɗanda suka shiga kaya na yan daudu su ma suna da su ma masoya manzan Allah ne akwai dai irin abubuwa ko kuma ka ga mutum ya sa raga inda irin wato kaya ba kyau ya sa wasu irin kaya masu datti ya rato ta duka har kasa in ka gan shi dai ka kama wakaci yana siffar da kasa da irin masoya manzan Allah na'am Kamar irin wannan waɗanda makiya suke kiristoci da sauransu suna ganin cewa shi abubuwan namu ba akwai abubuwa na na alhamdulillah sai na fahimce ka da kyau na fahimta watan watan na na na watan watan ɗalibi da zanto yana da ma'ana kuma kamar isar da sako ne Na.
ga wato al'umma cewa rana ce mai muhimmanci ga dukkan musulmi Na fahimta.
rana ce ta wadda za a zo kowa ya abu da shi na fahimta na fahimta wata abin da yake faruwa abubuwa ne da yawa ka zo da su a tare na farko dai wannan irin maulidin da kake sani da ɗayan har yanzu ana yin shi shi yafi yawa ma har yanzu bayan Allah waɗannan gidajen da ake yi din har yanzu ba a daina ba a gidajen su ba su ma san wani kala ba in ba wannan din ba to wannan kenan to kuma ka san abu duk in yayi yawa sai an sami abubuwa da yawa a ciki to shi kuma wannan abin da yake faruwa na rali a kamar yadda na fahimci ba ka da matsala da cewan halaccin shi kan shi maukibin ko rashin halaccinsa Ga- a yadda bay- bayanin ka ya nuna ba ka da matsala da wannan to abubuwan da suke faruwa marasu kyau a ciki ba su da kyau ba su da kyau kuma haramtattu ne amma ba su haramta ainihin abin yana daidai da abin da ke faruwa yanzu amina a wurin aikin hajji wanda ya fi komai muni kimman inda ake son fuskantar Allah kenan da addu'a da sauransu to kimman fasikanci da fajirci kuma kenan wannan jiyoyin yadda yake zuwa aikin hajji ya san abin da nake faɗi in aka ce an an yi tahallul asgar din nan to in kaga abubuwan da mutane suke yi to sai ka yi mamaki aka balle a tahallul akbar to shi kenan kuma sai in fact tun kafin nan ma tun kafin zuwa arfa ma ayyamu minal ula din in kaga abubuwan da ake yi za ka yi mamaki za ka yi mamaki domin duk wanda ya sani ya sani mun ji abubuwa mun ga abubuwa mun ji abubuwa mun ga abubuwa akwai wanda sukan yi ne musamman k- kaman kai ka ce wannan irin da ko shedan ma kila tsoron su yake ji sun fi shi fujure dan mun ji da kunnun mu karuwan da ke alfahari da sun bata mu alhazai aikin haji ba iyaka alfaharin su kenan da irin wannan amma duka wannan bai mai da mina dandalin holewa ba wal iyazu billahi mina tana nan da kimanta tana nan da girmanta tana nan da darajanta bai mai da aikin haji wasa ba aikin haji yana nan da girman shi da darajan shi a cikin zukatan bayan Allah kuma ana iya kokari da a tsarkake wannan ibadan daga waɗannan abubuwa amma babu shakka babu shakka ɓata gari da masu manufofi munana ba za su gushe ba suna shiga cikin aikin alhairi don su sun ɓata da manufofi mabambanta ‘yan kwallo da yake ita matsalan kwallo matsala ce ta saɓani ba zai zama yanke a ce laifi ba ne don sun sa kayan kwallonsu da kwallonsu sun zo suna nuna su ma masoyin manzan Allah ne har a cikin kwallo ba na kallon kwallo gaskiya ko kaɗan amma ina da labarin ɗan kwallon da in ya ci kwallo ma su jadi su judu shukuri yake yi wannan abin sha'awa ne abin sha'awa ne abin sha'awa ne ba laifi ba ne a watan akwai wanda suke nuna addininsu kwarai da gaske suke kula da addininsu cikin yin kwallon ba laifi ba ne da yake matsalan kwallon matsala ce ta saɓani ta halatta ba ta halatta ba yin ta don riyaba kawai koko yin ta don gasa duk dai waɗannan matsaloli ne wanda malamai sun tattake wuri kwarai a cikinsu a, amma shigan daudu wal iyabu billahi wannan wannan babban zunubi babban zunubi yana cikin manyan kaba'ira mutum ya shiga mata bal iyazu billah namiji ya shiga mata ko dan daudu dan daudu me ya hada shi ma da maganan ya ce wani bikin murnar san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma wannan ba ma fagen sa bane ba ma fagen sa bane la'ananne ne Allah na fushi da shi har sai ya bar abin da yake yi to to saboda haka wannan ba ma wurin wurin sa bane sannan wanda yana da sutura mai kyau zai sa muna na yi mummunan shiga yi kaza wannan ma wannan ma ya yi kuskure ya kamata ya zama dama ce ta nuna godiya ga Allah wata rana wani daga sahabbai ana ce mashi Uthman ibn Mas'ud ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shiga wanda yake za a ce ba kyau tufafi kaman masu datti gashin shi guju-guju sai na Rasulullah ya ce mashi a'a wannan kawai ya zo ne ziyara wurin manzon Allah sai na Rasulullah ya ce a'a inna Allah idza an'ama ala 'abdin yuhibbu an yara athara ni'matihi alayhi wani riwaya inna Allah yuridu an yara athara ni'matihi ala 'abdihi Allah yana son ya ga asarin ni'iman da ya ma bawa a tare da bawan Allah baya son ya ma bawa ni'ima bawan ya rika nuna wahala shi yasa zaka bayan Allah goda suna ciki su saboda suna ganin kamar ba kai karan ubangiji su raka suke son a ga mutum balle kuma ranar murna irin wannan khudu zinatakum inda kulli masjidin ranan da ana son a nuna watan godiya ga Allah ake cewa ana so a yi don shi da sauransu to ya kamata mutum ya iya kokari ya zama ya nuna gode ma Allah subhanahu wataala ta hanya to amma duka waɗannan mutane ne jahilai wanda zaka samu kila kawai tarawish ne yan gari ne sun je bi ayari ne sun ga ayari su ma suka ga bar su shiga ba kiyada bane kuma ba da umarnin kowa bane kuma babu shakka ana kokarin gyarawa ne babu shakka na tabbatar na sani a duk garuruwan da na san wanda suke yi ne na san suna iya kokarinsu duk shekara sai kaga na bana ya fi na bara tsafta da tsari suna iya kokari watan su ga cewan sun inganta shi ɗin wallahu alam wannan dai shine dan kaɗan abin da zan yi faɗi na sai dai
menene hukuncin karatun su kamar su kunci lafiya su da ruwa sannan menene sahihancin su waɗannan su da ake da su a yanzu cewa suna da wannan zarafin
ha wannan fannin ba zan iya kutsa kai da yawa cikin shi ba wurin sahihanci din kila ma kai kafi ni sani a amma hukuncin karanta su ba laifi bane ya halatta a matsayin kawai hikima da ilimi da ilmu bi kulli shay'in khairun min al-jahili bihi amma bai halatta mutum yi itikadin cewa maganan Allah ne yake karantawa bai halatta ba zai ne itikadin cewa wannan littafi ne na injila wanda aka caccanza shi amma kuma abu mai kyau a ciki zai dauke shi dan alhikmatu zalatul mu'min ba illa bane ka dauki abu mai kyau a ciki ka amfana da shi ba laifi bane ko da yake wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ga sahabbai suna karanta injila ko ko at-taura yayi fada to wannan abin da yasa aka yi fannan fadan lokacin addinin musulunci ba a gama sauke shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya san sahabbai su sami haltu tsakanin qur'ani da sunnan manzon Allah da wadancan abubuwa amma lokacin da aka gama sauke addini gaba daya to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu umarni da su ci gaba da karantawa ba amma a sauran cewa maganar ingancinsa na tabbata a wurin nan akwai wanda suka fi ni sani domin akwai wanda suke research a cikin comparative religion sosai sosai sun san maganan cewa shin wannan injilan ma tukuna waye rubuta ta ita kanta old testament din a wurin wa aka samu ita kanta new testament din daga ina ta samu asali kuma sannan ma shi kanshi wanda ake karantawa yanzu yaushe aka gama editing din shi wannan bashin da yake bashin bashin ne kuma ana ta caccanzawa wannan abubuwa ne da duk makaranta sun san wannan abin da kyau wallahu a'lam na'am amma dai abin da yake ingantacce shine ba shine littafin da annabi isa ya karantar ba shi bane kai tsaye kuma ba daga wurin almajiran annabi isa alaihi salam kai tsaye aka nakalce shi ba mun sani abu ne wanda wani me sunan shi ne murkus ne ko luka ne ko suka suka rubuta na na
wato sa da wani aboki ne shi ya ce ya yi imani da hadisai amma a wurin da bai ga wani abu a ƙur'ani karara ba sosai kamar a wajen sallah in yi zo karatun sallah wala ta jihar musu lafi karatun wala tu khafid biya wata yi yana da sai saboda haka karatun sallarsa ko da azahar ko da magarwa ko da yana yin sa kana ji ba zai yi da kyau ba ba zai a zuciyarsa ba sannan kuma kamar a wajen azumi nan ma yake sun mutu sun mutu ya mu ilallai saboda haka yace ba a ce zuwa faduwar rana ko goshi magarba ba zuwa dai dan haka shi sai bayan sallar isha ma yake shi to har yanzu nan duka dai abubuwan da kake faɗi laifuffuka ne da sabani amma ba fita musulunci laifuffuka ne da bin sabani domin shi wadata jihar bi salati ga wadatu khabid biya ya ce shi nan zai tsaya ba zai wancan ba to wannan fahimtansa ne kuma kuskure ne fahimtansa amma duk da haka yana cikin wanda za a ce watan yayi ijtihadi yi kuskure mujtahidun mukhti har yanzu har yanzu yana cikin mujtahidun mukhti domin ka'idar ita ce malami mai girma ibn qudamah al-maddisi yana faɗin wata magana duk mutumin da yake rike da wani nassi nassin da yadda ya ciri hujja daga cikin nassin malamai sun yadda da a iya ciran hujja ta haka daga nassin to ba za a ce mashi batacce ba ka fahimce ni sai dai a ce mai kuskure to hanyar da ya ciri hujjan a iya ciran hujja ta haka illa kuskure ya shi kuma duk ba a cin musu yama idan laifi shi kenan ai dai ya yi zuwa magariban matsalar mu wanda ya sha ruwa da tsakar rana ne ka fahimce ni matsalar mu yanzu na wanda ya sha ruwa da tsakar rana ne ya ki azumin gaba daya amma shi tun da har ya samu dai ba dai ya yi zuwa magariban ba karawa ya yi to mun karbi na zuwa magariban shi ko mun bar mashi kamar karawa sannan akwai kamar wannan magana da ka faɗa yanzu akwai magana ganin watan azumi shi na nan ma an aka ce an ga wata shi ma sai kuskure an ci shi ne azumi sannan an ce an ga wata ba zai sauke ba sai ya gani dan yi sai ya ciki yana tsoron wai fada a cikin rikici to wannan ma dai rashin fahimtar sa ne shi ma har yanzu ijtihadi ne na kuskure mujtahidun mukhtin sunansa na'am malam malam malam faruk
tambaya na yana da ɗan abin da wanda malam ya yi magana amma wurin fahimtar mutanen alin kitabi ne na'am wasu mutane suna wani fahimta kan cewa ba alin kitabi ne sabani ne wasu na ganin babu ahlul kitabi kafirai ne wasu na ganin a'a akwai su har yanzu watancin da musulunci ya zo ba sauran ahlul kitabi to amma wannan ra'ayin cewa ba sauran ahlul kitabi tun da musulunci ya zo ba daidai bane don mene dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da samuwan ahlul kitabi ko mun karanta a baya wasiƙan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa Kisra da kuma yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya addressing din shi sura wannan ya tabbatar mana da ahlul kitabi kuma hukuncinsu daban da hukuncin mushrikai ina fata an fahimta Ah, amma irin abubuwan da suke irin su lam yakunin ladina kafaru min ahlil kitabi da makamantansu wannan shi ma kuma maganar shi daban ne wata nau'i ne na kafirci amma sunan su ahlul kitabi ba su daidai da irin waɗancan alwasaniyun kuma hukuncin su ba ɗaya bane Allahu a'lam ga anan kuma la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina ashraku ko kaga ashe wallazina ashraku daban-daban ne dan shine tanwiki shine taqsimin da makaranta jiya a usulul fiqh wanda kaji dan aqrabahum mawajjatan lil ladzina amanu allazina qalu inna nasara dalika bi anna minhum qissisina wa rubanan wa annahum la yastakbirun kaga ashe akwai su kenan tunda Allah ya ce la tajidanna zaka samu na'am na'am malam zahir Allahu akbar Allahu akbar na'am suna cewa ah, waɗansu ba sa yin azumi a watan ramadan saboda wani kalmar ramadan ɗin yana nuna lokacin zafi saboda haka sai in lokacin zafi iya da nasara lokacin shi ko da ramadan ya zo kamar da ake azumi a lokacin an yi ya yi da an yi wa a lokacin da sanyi to su ba za su yi ba to nan kuma inkaru ma'lumin min ad-dini bi darura ne wannan inkaru ma'lumin min ad-dini bi darura ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi azumi a wannan watan ta Ramadana ta lissafi tabbatacce kuma wannan ya zo mana da tawatur ka fahimce ni so kin yi yace ba zai azumi a wannan ba ba zai yi ba kwata kwata a wannan watan to ridda ne ba tawili ba ka fahimce ni ridda ne saboda inkaru ma'lumin min ad-dini bi darura ne insha Allah sati mai zuwa zamu ƙara tafsilin waɗannan abubuwa a gane menene ake nufi ma'lumun min ad-dini bi darura menene ba ma'lumun min ad-dini bi darura ba akwai abubuwa da ma'lumatun min ad-dini bi darura kamar yanzu misali sallan azhar raka'a hudu ne mutum yazo ya ce shi raka'a biyu zai yi ridda ne automatically ka gane saboda cewa yin sallan azhar raka'a hudu ne ma'lumun min ad-dini bi darura hanyoyin da ake sanin abu ma'lumun min ad-dini bi darura ne ko yazo mana ta Qur'ani ko yazo mana ta hadisi mutawatir ina fatan ka fahimta to cewa ai azumi a watan ramadanin da muka sani mutawatir ne na'am akramaka Allah mene na gane a baka mota in zaka saye ta 500 kudi hannu in kuma a hankali zaka biya miliyan 1 ya halatta ba damuwa cikin shi kwata-kwata ba riba ba ne amma ba komai sati mai zuwa zan iya ƙara maka bayani in Allah da kai cewa ba riba ba ne wannan ijmalin malamai ne ba wani malami a duniya da ya ce wannan abin riba ne kawai tahayyul ɗin ɗaliban ilimi ne da kuma 'yan tatatan karatu suke ganin kamar riba ne
Maulana kan nafi ne a Maulana Wata aya ne take kulle min kai.
na'am na'am Allah ya warware mana Allah ya warware mana A cikin suratul ala Allah na cewa alamin sunan kubra. Kuma la mutu fiha wa la yahya. An taɓa wani rikici sai kuma ba a bayyana min ba sai yadda aka tsara.
na'am Wani ya ce alamin yasla shi waye ne zai kona mutar. Alamin sunan kubra. Annara ya zo a fadi. Sama kuri.
eh to yasla kuma za a mudari
watan abin da yake faruwa a nan wurin akwai abin da ake kira majazi a cikin larabci majazi din nan akwai abin da ake ce ma alƙalbu saboda tsananin irhabi watan sai ai kalbu sai a maida mai aiki wanda aiki zai fada ma a maida wanda aiki zai fada ma shine mai aiki saboda tsananin ƙarfafa watan azaban abin amma dai sala yana nufin konawa amma saboda shi kansa shine watan abin da shi me ya suna wannan abin da kuke cewa Mm-mm. abin da ake kirarin su ne kirarin shi kanshi shi kirarin wutan ne to tunda shi kirarin wutan ne to ka annahu bi nafsihi yaslan nara saboda da shi wutan yake kara hauhawa wallahu alam na'am bebin yara da sauransu sabani ne matsala ce ta sabani wasu sun tafi akan cewa bai halatta ba wasu kuma sun san ai kai kanka ma ka ji abin wasa ka kira shi saboda haka ba maganar ibada a wurin Allahu alam sallu ala nabiyyi